أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أما آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bisa ga ci gaba da karatunmu na alfiyatun bin malik insha Allah za mu tashi ismul ishara demonstrative pronoun demonstrative pronoun sunaye ne da ake amfani da su domin a yi ishara a yi nuni zuwa ga mutum ko kuma wani abu abin nan yana kusa ne ko yana tsakiya ko ko yana nesa mun gane ko? to kai tsaye ibn malik yake cewa bidhali mufradin mudhakkarin ashir bidhi ta alal unsabtusir to kafin mu ci gaba yana da kyau mu gane sunan zaka ishara zuwa gare shi ana ce mishi almusharu ilaihi almusharu ilaihi to shi almusharu ilaihi duk sunan za ka ishara zuwa gare shi na da mataki uku almusharu ilaihi wanda ke kusa da kai ana ce mashi kurbi kurbi ba yi saboda sunan na angon kwarbai ne ba shi yasa wannan kurbi ne madmumul qaf qurbiyun daga qurbu ko mansubun ila qurb akwai kuma wanda yake tsaka tsaki ana ce mishi wusti sai kuma wanda yake nesa ana ce mishi buudi to mufrad muzakkar idan abinda kake son kai nuni zuwa gare shi mufrad ne ko dai zanto muzakkar ko zanto mu'annas idan muzakkar ne namiji zaka ce mishi za idan kuma mu'annas ce zaka ce zihi za mu ji lugogin da ke kanta zihi zi zihi zi ti ta ti sannan kuma wanda yake kusa kenan kun gane idan yana tsaka tsaki ne kaman can haka shi ba yana can nisa ba kuma yana nan ba zaka ce mishi mene zaka ko zaka rajulan wancan mutum ne idan mace ce zaka yi mata kake nuna mata sai ka ce zaki ko idan mutane biyu ne fa za kuma rajulun za kuma mu kiyaye ba saboda kowanne ka iya magana da da shi a martabansa za kuma rajulun to idan mutane da ne ba za kum za kum rajulun mata ba za kunna rajulun wanda yake tsaka tsaki kenan na mace fa eh a'a abinda za ka yi shara zuwa gari shi idan mace cefa guda mace cefa kamar hazihi wancan tika ko tika idan kuma na nesa ne namiji sai ka ce mene zalika idan mace cefa tilka da lamun ba shi lamun lamun din ana ce mata ita lamun ana ce mata lamul budi lamul budi zalika wancan wannan wancan wancan kaga wannan wanda yake kusa wancan wanda yake tsaka tsaki wancan wanda yake can nisa ko mu ban wannan ko wannan idan mufrad ne akwai kuma mene musanna musanna idan maza biyu ne fa za ka ce mini zani ko idan mata biyu ne fa tani to idan maza biyu ne fa zanika zanika burhanani min rabbika ila fir'ana wa mala'i zanika idan mata biyu ne fa tanika ban sani ba kuna gane ko tanika tanika bintani tanika talibatani idan mace ce kuma kake mata isharan taniki bintani to idan yana nesa fa suna da ni- suna da nesa fa da zaka ce na'am zani laka wannan gane su ko zani laka mace ita ma tani laka yawonsu kun gan su ko da na wanda yake wusti da mini kuma budi da kurbi na mufradin muzakkar namiji mutum da za budi da kurbi dinsa wasti kuma dinsa zaka sai budi zalika na mace haka ko? ha wancan tika shi ne tilka Na'am, na'am, to, to, to, to, mafu, mafu.
nan da nan yawa na cin sama Eh, zaka, zalika, tika, tilka. Jamil, jamil, jamil. Kun mu- mu- ya bita ko? Na'am, na mace, za, zaka, zalika. Mace kuma, zi, tika, tilka. Na na musanna, zani, zanika, zani laka. tani tanika tani laka ɗan mace ce taniki karka manta shi mukhatab ba ba sanar da ya bita ko to haƙula'i shi ne na na jama'a shi duka haƙula'i ne kawai haƙula'i haƙula'i هؤلاء رجال هؤلاء طلاب ga sunan dai ya fita ko? to kaga wannan idan kai masarin ɗinsu kowanne ismul ishara za ka iya yin amfani da shi inda ya dace kuma za ka yi magana cikin fasaha a fahimce ka to shine bani ibn malik yake cewa biza li mufradin mudhakkarin ashir ashir daga ashara yushiru me amrin sa ashir ba yayi ashararanci ba kilo ne na iya dauka haka ashir kayi nuni you point out kayi nuni biza da za li mufradin mudhakkar ga mace tilo afuwan namiji tilo in za ka ishara zuwa ga namiji tilo wanda yake kusa da kai sai ka yi amfani da za za rajulun sharifun shi na kansa ha'un saboda tambihi ko ha za rajulun uku tusira kalman karke na kafiya uku tusira an taɗaita bizi alal unsa kai afwan ukunci sura an takaita alal unsa ga mace waɗansu lafuzza na suke bi zi zi zi bintun zi bintun daidai ne Zih bintun Zihi bintun sai da kuma sila Zihi bintun Ti bintun Ti bintun Ti bintun Tihi bintun Tihi bintun kun ji su na zaɗin nan akwai za'i za'i rajulun za'i rajulun a wannan mutum ne za'i watan wannan zaka yi ganin sa irin waka- waƙoƙi irin nan laraba musamman tsofaffin waƙoƙi to in ka gansu ka san su dama ka san yadda zaka yi mu'amala da su za'i za'i za'ihi za'ihi akwai za'u har ma akwai alika alika to dai waɗannan ba su shahara ba zaɗin ne shine yafi za- yafi shahara ga muzakkar mufrad muzakkar وذان تاني للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطع ko tuta to sai ka ce walil musannal murtafi sannan kuma akwai ga musanna wanda yake mai rafa'a watan sunan ishara na musanna mai rafa'a akwai zani zani rajulani zani rajulani to wace martaba kenan
taba martanin na ke zanna
martaba fa na ce ban ce jinsi ba wasfi kenan ko yawwa musanna muzakkar wusti ko zani kenan sai tani kurbi ne kurbi ne kurbi ne ah, na'am kurbi ko na'am eh haka ne mu- wusti ah, kurbi musanna muzakkar kurbi zani waɗannan su biyu tani waɗannan su mata su biyu zani na maza biyu tani na mata biyu ya fita to sai ka ce wazkur tuta ka ambato wazkur ka ambato zaini taini fi siwahu zani tani su sukan zo fi mahallin rafi ne ko to sai ka ambato zaini da taini ga wajen nasba da kuma mini jarra tuta za yi maka biyayya kan haka ya fita? masha Allah وبأولي أشر لي جمع مطلقا والمود أولى ولدى البود انتقا وبأولي أشر وأشر بأولي كي إشارة أولي لجمع ga jam'in mutlakan kai tsaye kawai wata mana jam'in maza ko jam'in mata uli ina ne can cikin surutun namli qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin wal amru ilayki fanzuri ala ta'murin wal mawdu ala to uli din nan kai madda ka ce ulaika aula shi yafi cincinta shi yafi karfi fiye da ka ce uli kun gane ko ulaika to wantiq ladal bu'di ka furta ga wanda yake da nisa bilkafi da kafi kafin din a matsayin harfan duna lamin ba lamin ba lamin sai ka ce ula'ika shine na bu- budi dinsa ula'ika kunga shine na qurbi shine na wusti shine na budidi duka ya fita ko au ma'a ko kuma da kal- da lamun ma din ula'ika ko ulalika duka da yayi ula'ika aba'i faji'ni bi mislihim ko zummal manazila ba'da manzilatil liwa wal aisha ba'da ula'ika al ayyami na'am ya fita baitin ya fita ko malamin tabarakallah fikum na'am mutlaqan ay yastawi fihi al-muzakkar wal mu'annath mace da na- maza da mata duk sun shiga ciki shine mutlaqan to yanzu kuma zai mana magana akan al-lafdhu alladhi yusharu bihi ila al-makan lafazin da ake ishara da shi zuwa ga ainuni zuwa ga guri nan a hausa mukan ce nan can mun muna da mataki biyu ne ko to bari mu ji su suna da matakai na wabi ha huna au ha au ha wabi huna au ha huna ashir ila danil makani wabihil wabihil ka fasila Na'am to cikin wancan ko? Au ma'a ko da lamun ko ba lamun ko? Wallamu in kaddamta ha mumtani'a. Wallamu mumtani'a amma an hana kawo lamun in kaddamta la idan ka gabatar da la. In ka ce ha'ula'i ha ba ka kawo ha ba sai ka ce ula'i. Amma idan ka kawo ha idan ka kawo ulalika da lamun ka ƙara lamun ko? Ulali to sai ka cire haɗin ba za ka ce ha ula'i- ulalika ba sai dai ka ce ha ula'i ko kuma mene ulalika ba za ka ce ha ulalika ba mun bambance nan ko so in nin ka gabatar da ha'u tambi a ulalika ka ce ha to sai ka ce da lamun din nan ta gaba wanda take nuna bu'ud kai sai ka ce ha ulalika shikenan kawai ya fita to kun ga yanzu zamani ne na ci gaba kawai in kana da bidmate din nan in ka sa kawai asma'ul ishara ka tura za a je muka videos sai ka karu shikenan sai ka samu karatun ya zauna wa irin wani jalihu fiqatun to shi ma karatun da kai- da- da- da kansa zai zauna da kafafuwan zai zauna a kwakwalwarka an wuce gurin mu ban nan ko to Allah ka samu dace Allah ka dada fahimtar da mu to duk lokacin da zaka ishara zuwa ga guri sai ka ce wa bi huna aw ha huna ashir ila danil makani wa bil wa bihil kafasila to sai ka ce wa ashir ila danil makan kai ishara zuwa ga gurin da yake kusa bi huna da, na- da lafazin huna huna nan hunaka can hunalika can inna hahuna ka'idun ko hahuna ka'idun mu muna nan a zaune hai wannan rashin kunyan ku ta yi ta yi yawa annabin Allah ne yake ce mai shaka hunaka can na mene mutawassil almakanin mutawassil gurin da ke tsaka tsaki idan can nesa ne ku sai ka ce mene hunalika hunalika tablu kullu nafsin hamza da kisayi kuma hunalika tatlu kullu nafsin bima kasabat hunalika da zakariya rabba na'am akwai kuma wani hunalika hunalika walayatu hamza hunalika wilayatu lillahi alhaq aka ne ko to Allah ya sa albarka na'am shine sai ce wabi huna au au ha huna kai amfani da huna ko kuma ha huna kaga zaka iya gabatar da ha ha utambi ko kuma zaka ka cire ta ko ashir ila dalil mukan kai ishara zuwa ga guri wanda yake kusa wasil bihil kafa kuma ka hada shi da kafin sai ka ce mene huna idan ne nesa sai ka ce mene huna hunaka shine wasil bihil kafa fil bu'di idan ne nesa ne sai ka hada mashi da kafin hunaka huna da hunaka su suka fi shahara hunalika shi ma za ka yi amfani da shi wayan kana alkur'ani ya zo da su ya zo da hunalika to shi ne nan ya kawo mana guda biyu ne ibn malik kun san akwai littafin shi akwai ainihin albahar muhid wanda ya fito da wannan fa waƙoƙi dubu uku ne da wani abu daga cikin da ya ciro ya ciro alfiyan nan shi sa ke cike ce mata kulasa Allah ka samu dace to akwai waɗansu lafuza kuma da ake amfani da su domin a yi ishara zuwa ga guri shine sai ci gaba da kama da su sai ce au bi famma fu fu bi ma'ana untuk kai furuci da fu- famma bayan nuna mana huna ana amfani da shi ga danil makan ba kusa mai guri na kusa to za ka yi amfani da mene za ka iya furuci da samma kana nufin mene shi ma can aina ma tuwallu fa samma waje bullahi kana kuma iya kara mai ta'un ka ce sammata sammata gane muhammad a can ne ai muhammad ya faɗa ya fita au huna ko kuma ka ce huna hunna da shadda ko hunna hunna lil makan hunnal makan ma'ana nan hunna kai ba hunna ba hunna da alifun au bi hunalika intik intik bi hunna au bi hunalika guri wanda ke nesa zaka iya cewa hunna ko kuma hunalika mun bincin nan ko fayuqalu ha huna afwan aw hinna da kasra da kasra hinna ko hunna duka yayi ana amfani da su ne da kafatan kafin da kasaran kafin sannan da nunin mai shadda duka ga gurare masu nisa kun gane ko to amma idan kana son ka bambance huna na nan kenan na kusa hunaka mutawassit hunalika na can nesa so insha Allah subhanahu wataala wannan shine karken wannan babi na ismul ishara a cikin albert bin malik idan Allah ya kai mu sai mu tashi insha Allah subhanahu wataala al-mawsul relative relative pronouns al asmaul mawsul akwai tambaya to an fahimta kenan ko to abinda Allah ya ba mu iko muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan wanda ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyara subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik